أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة وأن الساعة لا ريب فيها يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين ظلموا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بشي الله سبحانه وتعالى يا قدر حضور مركز أهل السنة والجماعة وأنك يقول كركدا أبن دمغرم جمهورية النجار يومنا الجمعة 29 قوة سفر هجرة شكرا دبو تدريه دا 42 وندي داتي دا شا شدة ga watan goma shekara 2020 a darasi da ya gabata mun tsaya cikin suratul kaf a aya ta 21 cikin suratul kaf kina yau insha Allah za mu tashi aya ta 22 kahin nan ɗan wasu tambayoyi za mu takaita baiwa muka ce tambayoyin duka lokacin zai ci da yawa kuma lokacin tafsiri ne a takaice tambaya ita wata ke na ga sabuwa ce ganin ɗazu wani yan wani waya gan mun je sutura kuma mun tsaya a kan kabari wani yana ya abdallah to ɗan uwa kullum abin da muka bata mu sani a musulunci akwai abin da yake kana iyawa akwai abin da baka iyawa wannan abin da sananne kuma da cewa akwai wasu neman suke a samu abin wani in kana ga wannan gawa ta ka ce iya da alaƙa da kai ruso ke a cikin mutuncin gawa har kowa da gawa kuma a samu abin wani don a suke suna na ga dan uwa sallar gawa ko addu'a kan kabari kai naka addu'a ce kowa ya tsaya Allah ya yake waye da addu'a da mushriki da dan bid'a da sunna Allah kake roƙo Allah ga wanda ba wani Allah ga burin ka Allah ga wanda mishi Allah zai kiyamta addu'a ga dan mushriki ya tsaya da ya mai addu'a sai ko ba ta yi ba kai addu'a ce ta haka kai abu zaka iya kamar addu'a kuma sallar gawa ai ba sai an yi shirin ta ma kanta ko mutum guda yana sallar gawa a takaice kan wani abu ya hana da an sa wani dan bid'a a gaba ko wani mushriki a gaba ya hana kai ka sallar gawa kai shi kada kai kan bada kai addu'a da ake ba kowa haka idan an je makwantai iya bid'a sai sunna ba ruwan gawa da bid'a shi ta shi na shahar bid'a shi bid'a shi ne ba shahaye shi kai shi ne bid'a shi kai kai sunna na kurin kai sunna me sunna kan gawa kan kabari addu'a Allahumma salli ala musabbitu roƙa min gafara ta Allah Allah tabbatar da shi shi dan bid'a Allah yana ganin shi ya bid'a ya kuma kana sunna kawai ne ana kana da ban abin da kai mu zaka ya kullum amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana rayu sahabbai suna rayu aka samu wasu mutuwa an mu shirkai ma musulmi ne kuma kuma bayan da kuka je da shi ne malamai ka cewa ka mutu a amurka ka mutu a isra'ila ka mutu a madina ka mutu a makka me guri ka mutu imani kullum shi ne ka mutu imani da kullum ka mutu imani kada maka tuwa tuwa ne kai ma shine matsala ko inda imani ko ina ko aka maka kai ma shawa ka su ka shawa a takaice kenan sai tambaya ta ɗan uwan da rubutuwa ce shi na maganar malam ina da tambaya akan siyasa malam menene hukuncin zaɓe a musulunci zaɓe shugaba malam shin wanda ya ce bayan zaɓe yana da laifi yawan musulunci ba abin da bai yi magana kan shi ba yan wannan addinin ba yau yanzu ba min domin ba sun si sama na abin yau shekarar 442 da hijira ma ba zai wace ba yan wa malamai magabata da na yanzu suna da maganganu kan irin wannan matsaloli akwai bambancin yarda da wani tsari wanda ba na Allah ba iya da bambanci da maganar zaɓen mutum da shugabance ka waye zai shugabance ka a nan sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin halin mafi da aka sani dai a garin makka ga sahabbai nan masu rauni ana gallaza musu a garin maka ana cutar da su wasu yi haƙuri wasu ma sun yi rida wasu sun sha wadda sun yi kalmar rida duk da ba su yi rida ba a kan matsi ne a nan sadar salam ya ji ba ina mafuta ya ce ya sami labarin sarkin habasha na jashi ya sami labarin mutum ne na kwarai adali wanda bai zarurta su yi mutu shawara a garin za su zaɓa su zaɓa garin zaɓa garin habasha zuwa wajen najashi don shi ne damar damar wancan zamani wannan iya daga cikin wani malamai ke kawowa kan kata irin mutum a yau ba mu ɗin su malamin sa albani da mu bayan su sai mun zubin ba wannan fata su cikin wannan fata kan wannan matsaloli idan aka ce ana zaɓe zaɓar wanda zai jagorance ka ba shi ne ba yarda da wani tsari biyar da abin lalace a ta dami dama dama kuma an san wa wuri da yawa amana ce ake ba al'umma wannan kan sai ya barawo wannan kana ga bayan fata ba adali ne ya shiga sun tsaya za a ba su dukiyar garin ku ko ba wani kusa baban ku ya mutu baban ku ya mutu kamfani ne zai jagoranta amma ka san akwai wanda yake adali ne na kwarai akwai wanda yake azalimi ne an ba shi fata zai shi ke zai iya mun san bi da iya kaza ya ce a ba shi azalimin kaga dole ka zama ya jama dama yasa wane ne adali a ciki wanda zai rike wannan dukiya ta ku har Allah ta kowa rusa shi kenan har ka zaɓe wani malamin sun yi bayani kan cewa ka zaɓi mai dama dama wanda kada tsakani ga Allah wannan adali ne zai zama jagoranci na kwarai amma a bari gaba ɗaya kuma ku rika jaje yau dan uwa an san akwai hanta duka ma wa'azin gaba ɗaya ba yi kuma taron a wani wurin akwai zai doka cewa zuma ba yi gaba ɗaya tabbas ya wakana ko da ne kuma ɗauki misali a yau a duniya nan kusa najeriya daga wannan zamfara na zamfara ɗauki na duniya erdogan zai bari baki da shi yau kowa ya san yadda gwamnan wannan ya kace zamfara yadda ya ka canji a najeriya ya yi bakin abin da zai iya kuma kowa ya riga ya ka ci gaban addini kuma a tsarin da bana addini ba amma ya bata hanya ta kiyaye da aƙidar yin wani gyara ta abin zai iya ya gyara abin zai iya a wasu ba sun ɗauki misali mu zarge shi ko ba ka suke ni shi ne sunan shari'a suka samu abin baki abin da iya ko a kaga wannan aƙida gare shi ta gyara ga shi ne ya ɗauki wannan nake ba haka ba zai zai takara misali to da baki ba ka zaɓi wancan misali a dogar kowa sai dabarin turkiya a miliyan sana da miliyan san min nafsan fasad da kura dubu ɗari tara da ishirin da bakwai aka yi juyin juhari ƙarshen khalifa musulunci a turkiya ke abdulhamid Allah ma ta mai hamu abdulhamid shi ne ƙarshen khalifa musulunci a duniya gaba ɗaya aka zo a mustafa gamal ataturk ya rushe ya rushe daular sai ta kai kiran sallah aka hana a turkiya hula wannan haramun ne da sa a turkiya ita kan shafo a kakar iska jikin kan kamar iska sarki ne kai shafo kuma da ba a sa hula balle da labiya ba sa turkiya ya rushe komai na mai suna addinin ka rushe kuma ƙasa ce daular ta islamiyya musulmi ita da musulmi ne amma wasu masu ƙarfi a cikin samun goyon bayan turawa da wasu masu ƙarfi soja masu ƙarfi suka mushe komi ko wata ɓangaren irin ɗan ikhwan da abin da suka tana ba ƙira na addini kai sai su su urdugan suna cikin wani ɓangaren masu abin ra'ayin addini ta wannan hanyar suka shiga tsarin na ɗaguta amma wasu kowa sama musu a wurin sun ci a mu kuma mu demokradiyya demokradiyya ce kan ya kuce musulmi ta mu demokradiyya ce haka suka yi ta yi yanzu kowa sun turkiya irin gyara ba magana da sa hijabi an saba tsaye da hudda firam minister a kan matsayi ta ka ɗan kwali ta sa ajiko ba ba hijabi ba ajiko ta sa aka yi juyi ko to yanzu ka turki hijabi suke sawa makarantu na addini ya milo su je da aka bushe kuna da bani kwanaki hayaniya a turai an buɗe wannan muse a cikin asar da ke wannan ana ta hayaniya a duniya kirista kowa ba nake a duniya wannan asali ai wani wuri ne masallaci ne aka mai da muse can da ka haifi turci ya zo coci ce wanda ya ce turki ya buɗe ya fatahu ya samu dama ya mai ya sayi wanda kuɗin shi ko masallaci turawa da suka rushe mulkin musulunci suka kai wurin toci yau suka kai wurin akan wurin lize gaba da yau wurin ya amince shi ya koma masallaci bai baki bai baki nashi ba kiran wa a takaice kowa da abin da zai iya idan ka tabbatar mutum zai gyara zai tabbaci addinin Allah ka taimaka ya shi ka da baki ba shi ne magana kenan ya zama to amma ga gurinka yan wannan asambilin Nijar wata lokacin aka ta hayaniya kan kundin mata an kai wannan kundi wanda suke shugabannin sun kai ko wata labarin ana kokarin a ta hannu a boye sai wani wasu 'yan dibutoci suka tona asiri abin da ake so a yi asambile washe gari za a yi abin ya tona aka daga kwana za a sami hannu kurin ba mai labar da gari ba da asali su wasu abin da aka yi aka zo aka tona asiri za su ga yashe aka samu wasu anan suka yi tsaye ai dubutocin ne suka samu kakiya ai ba jama'a ce ba a san bula a sabon su ko su samu goyon baya aka aka ture wannan kundi ko labari ko ina tana cikin wani dibitin da yake gama labarin cikin bayan sun sa hannu a cikin wani da gaba ya san addini ma cikin shugabannin shi ya kama su fada ko da muke da abin addini ya kama su fada suna da abin wani da tsaron ra'ayin addini yan wa a takaice maganar cewa misali ina maganar kullum iyara sun san ibn taymiyyah rahimahullah lokacin da suke a wannan aka ce daula daula ta ta tatar sun da su musulunta sun musulunta ta kai ana zawwa ana wa'azi ga su ga indiya ibn taymiyyah ta ku hasa wa'azi ga shari'a ya da shari'a su ka ka ba ka a ba shari'a su ai an ka ya da su mana ka hana shari'a yace har ka hana wa'azi ka hana ce ka ka a bar su ce me ya ta ya lura a bar su shanki ba ta kai ya ya ga bar su fannin da addini ta yi ta shanki a takaice magana ɗan uwa idan mutum ka tabbatar da wani tsakani ga Allah zai wani gyara baka ɗaukar mun dake lalatacce a kai kana kallon ko man dole ka ya mallake ta dole garin ya mallake shi kenan ka ɗauki mai dama dama daban ne da yarda da abu amma yan mu misali tsarin abu da muke bin goyon baya da sunan malami ko malamai a ce amma kuke shiga siyasa ba haka bane ba mu abin da yake aqidan mu dinin musulmi da kwarai yake so yake zai wata a duniya akwai tsarin communism ko akwai demokradiya akwai socialism duk ne ko mu sai muke a tsarin islam shi na aqidan mu a yi islam yanzu Allah ya shar'anta yi mai ce mu yi nayi haka muke so a yi to amma ba mu dama yi ko ba mu dama yi ko amma ba shi wani jahi yanzu in yarda da muka ce zan wa malamai mun ko mun zauna demokradiya to wai zaki addini wani zo da gariya malamai to waye zai kira kina muna nan muna neman Allah tabbatar da Islam ya tabbata akan kasa abin shari'a da littafin Allah wannan shine gurin idan haka idan ba za mu shiga mu mu mu shiga mu mu shiga layi mu mu shiga wani mu shiga siyasa a ba ta mu bace ba gaskiya magana ba ta mu bace ba amma ga na kware ga na banza ka dauki na kware Allah ya sa abu da kiranka Allah ya sa mu kiranka sai magana yake cewa malam yaya ne ya kamata a yi zaman ta'aziyya ga wanda ɗan uwansu ya rasu shin wanda baban shi ya rasu zai zamana cikin gida cikin ɗaki ake shiga ana mai ta'aziyya bai zama a waje ba shi ya saba ma sunna an wata ɗaice mun bayanin na kwanci da jimawa kan masa'alar zaman ta'aziyya ba mutuwa malamai da dama sun yi magana a kan hadisun jirgin abdullahi albajari wanda yake ce muna ɗaukan taruwa a gidan mamaci da yin abinci a kuma a yi rumuwa ta cin abinci da koma bada wannan cewa iya daga cikin sunna iya cikin bida ƙarƙashin wannan da dama cikin suka dukkan taron da za a yi bayan mutuwa a gidan mamaci ana zana ta abinci iya ƙarshen wannan akwai masu ganin cewa ana iya yi amma ba yadda wancan ba wanda yake yi a mai da wajen wajen cin abinci da fada me zaman wanda aka wa mutuwa da na kusa da shi a zo a musu ta'aziyya suna hujja kan haka cikin sayyid bukhari akwai ruwaya da annabi sallallahu alaihi wasallam ana cewa ya zamana bayan mutuwar ja'far yura min huzn ana gane damuwa da ke ciki na aisha take cewa tana kallon shi tsakanin kyauri ko su kyauri iya zafi a masallaci ba mutum tafar ana iya zaman ya ana zaman da ruwa ya ce jaje har take cewa ya tura wani ya je wajen mata ya hana su kuka wanda ya tsaya sai magana kawai kawai suna hujja da rawar kai malamai kan zama an ba ai wata zama bane ba kai ma ta aziyar zuwa cikin karshen wancan haka ruwa cikin sunan bukhari farin wurai ta inganta aisha radiyallahu anha tana sa a yi abinci ga mata wanda suke zauwa na gida na kusa wanda suke zauwa gidan da aka yi mutuwa haka za a musu talbina musu abinci na ci wanda suke yan uwa dangi na kusa kenan akwai bambancin maganar cewa zama na iyalan mamacin a musu ta'aziyya da zama abin wurin kowa da kowa zamna irin da ake dai ana wurare na maganar zaman ta'aziyya wanda aka sani dai ya zama matsi ga kenan irin wannan akwai sauki a kan shi haka malamai na magana cewa a yau a irin da gari ya girma kowa sai da mahimmancin ta'aziyya a musulunci idan aka ce mutum daga ayi mutuwa ya sai wani wuri ko wurin aiki wa za a ta'aziyya ina wurin ta'aziyya zai ba mutane wahala wajen neman shi ba na kenan in ya zamanto akwai keɓancewa babu irin wancan abin na maganar a yi rumuwa a zo ana wani abin kenan bin da ƙarshen wannan magana hani kai ne za a ma ta'aziyya ba zama mai da wurin mutum wani wannan ne kenan ba irin wancan ake magana bane ba na irin ba ana ana kawo mara mara ba ta abinci fala fala ana biki a wurin shine suke fara kanshi wallahi wala yan wa hakuri kuma sabon na mushi gadewa sai za mu tashi insha Allah aya ta 22 cikin suratul kahf bismillah
فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم ولا تستفت فيهم منهم أحدا
نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سيقولون ثلاثة رابعهم قلبهم ويقولون خمسة سادسهم قلبهم رجما بالغيب يا منا cikin bayanin wa'annan matasa ashabul kaf samari masu imani wanda Allah ƙara ma imani kan tabbatar da aqidarsu bayan cewa dai sun bayyana sun tashi daga barci sun koma kuma allah shi ta tsakanin sa hijabi tsakaninsu da da mutane yanzu kuma wannan labari nasi ne ake buge-buge adada kitab suna wannan maganganu akan kan masaniya kan wa'annan samari da halin suke ciki to shi ne allah subhanahu wa ta'ala su da ma'adada kitab ayi magana su kawo a tabbai manzan allah akan wa'annan yara wannan matasa kiraunin abu ne Allah kaɗai ya san ya san matsayinsu ya san halinsu da menene suke ciki Allah kaɗai sai shi ke zai labarin waɗannan matasa ke zo mana labari na kat daga Allah subhanahu wa ta'ala shi ke mana labari da yadda suka shiga bige bige sai ya ƙulu na sadatatun rabi'u kalbu suna cewa waɗannan matasa su uku ne karansu ne na hudu cikin bige bigensu wa ya ƙulun wasu kuma su ce hamsatun sadisun kalbu wani su ce a ai su biyar ne karen su ne na shida ya da tare da man bilgari duka bige-bige ne neman ka arwa ne neman arwa cikin arwa dan arwa ne yan arwa ne neman mai arwa neman ka tani ko duka bukun ya ce bukun gaibu kenan neman abin da baka san shi ba kai magana kan shi wa ya ƙulun saba'atun wa saminun kalbu kuma wasu na cewa su takwas su bakwai ne karansu na takwas yanzu wannan maganganu da Allah ya ambato mana da laki ba manzan shi umarni ƙurrabi a alamu bi iddati ya duka su bige bige Allah ubangiji na shi ne mahi sani a kan ididdiga yawan wa'innan ashabul ka amma Allah bai kore ba gaba ɗaya babu wanda ya sani yadda ma ya alamuhun illa ƙali kenan ala bai kone su gaba ɗaya ba ce ba ɗan kaɗan ne suka san waɗannan mutane mutum na wani kenan a cikin waɗannan kashin uku kare na hudu biyar kare na shidda bakwai kare na takwas kenan a ciki akwai wata wadda za ta zai sai da ya ce ma ya alam lakali babu wanda ya samu ina mutane he yan kadan shi abdullahi bin abbas ya tabbata yake cewa ana min alqalil ni na cikin yan kadan ki yace su kunta su bakwai ne su bakwai ne ko iya cikin yan kadan kun saka san musu me ya hujja da shi na cewa ku diba Allah subhanahu wataala da ya kawo bige-bige maza maganganu yake wasu ce uku ne kare na hudu wasu ce su biyar ne kare na shidda sai Allah ta yi duk bige-bige ne rajaman bilgari amma da yake sun ce bakwai ne kare na takwas ya ture haka bi ce wa ɗin bilgari ba sai muna kwasa ta kenan ta haka ya gano ku su bakwai ne kare na takwas sai aka haka sai a kurin haka kuma da yawa cikin mai baka fata su ma shi goyon bayan tafsirin da kan haka da ba daga sai cikin masu wanda Allah annabi ya mai addu'a Allah ka san da shi tawilin Qur'ani fasara Qur'ani haka dai ya fasara Allah wa dan haka dai waɗannan mutane Allah ta manzon shi fala tumari fihim illa mara'an zahira kaka yi jayayya kan lamarin su al'amarin su kai in ma yayi abin da ya bayyana a fili Allah ga maka su amma sauran lamarin su kaka yi jayayya da kowa abin da aka gaya maka ake shi kura sauran lamarin aka saba kafa kaka shiga kaka yi jayayya da kowa dan bige-bige ne wala tastafti fi minhum ala mun ka tambaye kowa cikin ahlul kitab akan labarin ahlul kitab akan ashabu ka ka tambaye kowa labarin su abin an ga ma ya ishe ka kai yake shi kur sauran shiga tarihi da kisa ka tabbatar bala ko wani gaskiya da ƙarya in tsaya na kun ishe kur kuma ya ishe mu ci gaba
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا na'am nan kuma wala taquluna li shay'in inni fa'ilun zalika ghadan nan ka ne ko da shirya ce Allah ke wa annabi sallallahu alaihi wasallam da alumushi kar ka tsara cewa ga wani abu kurin gobe zai kaza kurin ka yanke ta a illa insha Allah ka ce insha Allah na ce mai yawa kana wuce da kawo manzo Allah wannan da tambaya ta ashabul kahf ta gadon gadon sha gobe zan ba ku amsa ya kawo kalmar sha Allah shi na ake gaya mashi a karkace zan yi kaza gurgur ka yanki ka ka gama da insha Allah wasu korar baka za na siya kuma ka ambaci ubangiji idan kayan mantuwa nan magabata na magana kan wannan maganar insha Allah tana taimaka mu bawa game da komi zuwa ga Allah akwai girma Allah subhanahu wata'ala game da dukkan lamari a hannun Allah subhanahu wata'ala da haka kenan wannan alamari in mi zaka yi insha Allah kuma lokaci guda tana baka kariya tana baka dama da cimma burinka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ya ce yin kalmar insha Allah tana taimaka mu bawa wajen cimma burin abin da zai yi ne ya kawo kisa ta suleiman ruwa da bukada ka musulmi ya kawo da annabi suleiman ya ce zai kewaya wajen mata na a daren yau mata ɗari ko ce kowace zai kwanta da kuma ta samu ciki a samu masu jihadi fi sabi lillah annabin allah ne wannan abin da ya faɗi allah sa ta ɗaya bai samu ba sai bari sai dai ba su shi maza da ke cewa inda ya ce insha Allah da ta bukaci mahimmin shi sakta kenan kalmar insha Allah tana taimaka mutum wajen cin mahimmin inda kuma tana kare maka kafara da rasuwa sai ka ce gobe za ni gidan wani wallahi insha Allah zan gidan wani ka insha Allah wallahi gobe zan gidan insha Allah kawai kalmar insha Allah ko abu mai ko baka ce ba tana hana tana hana maka kafara sai ka ce insha Allah wallahi gobe zan baka shiga goma insha Allah sai ka zo na ci ana fasa baka ci baka tare ran ka fara abu ka fara komai na insha Allah insha Allah eh da mun ce insha Allah kenan ta kare mini yin kafara tarantsuwa shine muhimmancin ta tunan malamin na ce kan insha Allah shin za ta yi amfani misali na ce wallahi gobe zan baka shiga goma can an ji an dawo mun kare kai insha Allah wa a nan fata yi aka shiga da daban to wasu na cewa ko ba mata guda za a yi ta kamar da duk su ke cewa duk zai tsaka da kita gaskiyar magana lalle wannan abu ne mai kyau ko ba wata kasar insha Allah amma ba ta kare ba kafara eh ba ne sai insha Allah ko ba wata guda amma magana kafara in aka raba aka shiga da daban daga baya baka kawo insha Allah na sana kafara in dai ka bari aka shiga da daban daga baya insha Allah na wanda abu ne mai kyau insha Allah amma ba ta hana ma kafara mu kai ba kina da insha Allah tana da kware cikin al'amari kina nan kuma iya cewa magana in ma kamance daga baka tana ko ko cewa nan misali ka san abin ka tana kamar tana subhanallah to da kamar nan ka kamar cewa ka kana wai kamar tana mun tuwa ta amma Allah subhanallah wallahi kula illa Allah an ce iya ba mutun da mutun abin da yake yin ambata Allah lokacin mantuwa wa qul asa an yahdini rabbi li aqraba min hada rashada ce kuma ubangiji na zai shirye da ni game da wannan tambaya ta hanya mai shirya hanya mai shirya kin Allah zai ba ni hanya mai shirya ta kwarai kan cikakken labarin wannan bayan Allah Allah ce gaba
ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا na'am yanzu nan labari ne kan daga Allah subhanahu wata'ala wanda masanin gaibu ya ce wa labisu fi kafihim talata mi'atin tini wa zadadu tis'a sun zamana a wannan rami nasu na zama su kai kayan a gano su tsawon shekara 309 nan malaman tafsiri da dama suna kawo cewa talatin ta sana sun shekara ɗari uku shamsiya a kamariya shi aka ƙara shekara tara duk shekara ɗari akwai ƙarin shekara uku so uku tara kenan wannan magana haka dama su malaman tafsiri kawo amma kan nasu usaimin da Allah ya ta gaskiya wannan magana babu wata madogara kan wannan Allah kaza kimiyya Allah subhanahu wataala nasu Qur'ani a wajen Allah iya aiki da wata ne kamariya ina da su da lafi aka shara ko su yake Allah magana ta Allah ko ka zanna mulazir Allah iya aiki da wata wannan na sama Allah bai aiki Qur'ani ne Allah ya tabbata Allah iya aiki da lissafin kamariya ba shamsiyya ba haka nan kurin mu tsaya a yanzu Allah wani kyau kakkai wani kakale abinda ba ka wata madogara kai a ina Allah ce iya min kaza ce sai samin ya magana cewa magana mafi lafiya kurin ka tsaya Allah ce su yi shekara 309 ko su wacin sun wata yawon anan ce komowa 300 ce a ta rana ta wata 309 kai da take aiki a musulunci ta wata ya da tsawon labarin haka kenan kurin Allah wani labari sun yi zaman shekara 300 da zara kayan tashi kuma Allah ta da su shi ne ayata Allah 309 aka yi kuma na alamun labari Allah ya aka don ya tabbatar ma da duniya cewa iya tadawa bayan mutuwa aka gwada mutane ga su dai zaman kwanci suka bin shekara uku da tara kuma aka sabo su in waɗan adam ya irin wannan tunani na maganar yaya za a yi a tada ni a tada mutane masu imani ina ga uzair me kawo haka na Allah Allah kace shi cewa ya magana ne na kafa billah azazi ba da ba da mota ko Allah fa masa lamma ta'amu kuma a ko Allah ce Allah ce yayi magana cewa ya za a yi kafa billah azazi ba da mota ya ya zo gari a mace قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير
kaga wannan bawan Allah shine wanda shi ma dan abun mamaki shi yasa Yahudawa suke cewa dan Allah ne haka ne me ya mamakin ko sun uzi mutumin kware ne babban mutum ne kurin ran nan aka da aka da san aka san aka da uzi aka san babu uzairu aka da makarsa kuma ya cikin makarantar attaura su aka dogara su wajen karatun attaura babu malam babu attaura kurin ya bace ashe shi kuma uzair iya tahiya ya iske wani gari a duk garin ya mutu bar gawaki ne sai yake tsaye tunani bayan zama ya tunani an na yi lillahi hajji ba da motiya ya za a zo na garin yayin allah zai tare su ban su mutu gaba ɗaya iya tunanin ya za a tara mutum ba mutuwa iya wannan tunani ba a mata wanda wani al'am Allah sai kashe shi shi ke na kashe har rabu ɗari Allah ta fiye abu shekara ɗari ko yana hakunci ko kuma tsere bace ya bace ana nema aka da manufa aka rasa shikenan babu labarin zai ya mutu ya mutu ya bace shikenan na ga am sun wa basu bayan shekara ɗari da mutuwa Allah shikin aka sada shi aka ta kamla duk ba Allah nan ka zama kwana nawa ta da duk ya mun auna da kwana ɗaya ko rabin wuni ne daidai tsakanin kwana da wuni aka ta balla duk da ta am shekara ka ɗari ɗari in za ka gano da haka fansun da tsarin sharafika abin da abin da ya hikimar Allah yadda Allah ke riki abu abin nan bangare guda aka riki da rasa Allah ta musu ba kai kai wani kai ta musu ba za a musu kai lalace ko abu kai lalace ko abin wani da kana da kai lalace shekara irin wannan aka ce ji ba abincinka da abin da sharafika lamin da sallah abincin da abin sha ba wanda ya canza yadda tuwon yake yadda horon take horon yake yadda yake aka rike yadda daur yadda kama a kamshi yadda yake ba a canza ne shekara ɗari tana nan kamshinsa tuwon ne horon tana nan horon tana nan kamshin shi kama yadda yake Allah ya rike shi ilana ce ba na mata sannan kuma yanzu wanzur ilahi maru shi jakin naka ya gaban shi ko Allah ya ce haka ne don a sanya ka aya ga mutane don ka zama to aya je maka shirka je maka shirka ka diba yanda kai fa nan shudu haru so yanda yanzu za a san a gaban shi kashin shi da kin haka mai daya kashi kashi ba ba shi da kin ba yake ba a lalace idan ki mamaki an sanar zama mutago a gaban ga ya zama kashi ya cinye kasa ta ci na fatan ta cinye wata ta cinye tsoka ba komi ko in yi wutarwar kuma Allah ya sa wa ba wannan da ke a gaban shi ka karfa nan shi zuwa yadda aka gama wannan kashi karaf karaf karaf iya kallo kashi ya gama karaf karaf karaf karaf kam duk skeleton a gangan kashin yadda ake mutum hawa kashi ko haka aka yi jikin gaba ya ɗaya kashi karaf sun mu na kaso halama iya kallo aka gama kashin gaba ɗaya kuma aka zo aka mai nama a gaban shi kuma muka ce bayan ya mu da gaban shi ya ce inni da alam Allah daga yace na san Allah nan Allah na kunshi daga yace na san Allah ala kulli shay qadir ya yarda ba zaka ya bi ga aya gaban shi kina wannan abu ne Allah ya gwada mata aya ce Allah ya yi kun na kaga shi kadai to su shi kadai su kuma ne kima sawana hatu ba mutuwa aka yi ba gaba daya shi ma Allah ba mutu gaba daya ba ko ba tashi ba saka 300 da kar kuma Allah ta da su shi ne aya Allah ya ce tunzu wannan magana alama labari na walabisu fi kafin salata mai asisinin sun zamna a cikin kogon dutsensu shekara ɗari da tara wanda za su kakar kan da yau ulillah ma'alar da malabi yanzu maganar nawa suka nawa suka yi ai allah shi ne mahi sani kenan kaka shakka allah shi kuwa sanin labarin a bige-bige da ake allah shi kuwa sanin wala gwadon zamansu sai zai ba mu labari shekara 300 ne da tara shi ke na ƙaunuka don haka ya ce da hore busama wato Allah shi ne masanin abin da ke ɓoye masanin gaibin samai da kasai gaba ɗaya abu su zubi wa asali na ci shan mai suka yi ma'amar nawo an saka mai kin ta'ajju waye Allah ji waye Allah gani akwai babu waye Allah ji waye Allah gani Allah mai ji ne mai gani ne kuma akwai bayan abin abin aladabi waye shi ji waye shi gani Allah to Allah ce malam min duniya wa dukkan mutane bayi gaba daya a farkata ba su da wani waliyin gaskiya in ba Allah ba ko da kama ka kama shi ne ima kun Allah shine waliyin gaskiya dan haka wallahi shirku fi hukmi ahad dan haka Allah tunda shi kadai ne bai tarayya da kowa shi ne waliyin kowa na da yarda ba ka a gama shi da kowa abin da ya sharta shi ne in ya ce haram haram ne in ya ce halaka halaka ne ba mai canza abin da kai ɗan ta'addakur yalla ci gaba
واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا
uwar kenan kusan mun zo ƙarshen labarin ashabul kahf ga labari cikakke daga Allah subhanahu wata'ala na matsayin waɗannan matasa samari ne suka tashi suka bayyana da aƙida ta gaban sarki a zalimi wanda da awul ubiya wannan kuma matasa su bakwai ne karansu na takwas sun yi zaman shekara ɗari uku da tara wannan shine labari na gaskiya kamar da suka ce ya zo daga wanda yake alamul ghuyub allazi ya'lamu ma kana wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kayfa yakun labari ne daga Allah masanin gaibu Allah ya san abin da aka yi baya da abin da ake ciki a yanzu da abin da ba a yi ba ma dan abin ya zo ya zai wa kana Allah shi san haka in labari ne na kan yanzu kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya kira mana shi umarni watul ma uhiya ilayka min kitabi rabbika ka karanta wa mutane duk irin abin da aka maka wahayi na littafin ubangiji ka isar da kowa la mubaddila li kalimati ba mu iya canza kalmar Allah abin da Allah kun da shi ne an ce kauniyya wa shar'iyya eh abin da Allah ya wakana haka zai wakana ba mu iya hana haka shari'ar Allah yanda yi da haka ce ka bi ka samu rabo ka kiya kuma Allah ma azaba haka take eh bai tarayya da kowa kuma idan ka kauce ma hakan wallan tajida min dunihi murtada baka da wata madogarawa idan ka bar Allah ka bar hanyar Allah baka da din zaka dogara da tsira da azaba dan haka yace wata bil nafsaka واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا نعم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه واتبع هواه وكان أمره فرطا
Allah ce wasu ma uhiya ilaika wasabir nafsa nan an ce abin da ya wakana tafsiri kamar yadda kullum haka duniya take matsala yana kira a garin maka iya fatar manyan gari su meka wuya saboda 'yan bayan su da mahiyar cikarci mutanen maka da yawa sun gano da gaskiya kuma suna son gaskiya amma suna tsoron manyan gari kaka imanin a tsambame ka to shi ta ake kwaɗan musuluntar manyan mutane shi kuma allah ba haka ne su sunan allah cikin bayi kullum za ka masu raunin suna mabiyan manzanni ko labarin da abu sufiyan lokacin da suka gama da hirakal iya mai tambaya kan ya sama ya kan takarda da manzan Allah ya aika mishi hirakal a wancan zamani shugaba na duniya ne na yaƙi na takobi da addinin kiristanci gaba daya hirakal ya samu annabi ya aika mai takarda shi ta shidda ta asali mutum salmiki wani annabi ya mai kira zuwa islam ka musulmi ka samu lafiya wanda dai bawan Allah mai ilimi na fanta addini bayan bincike ne da ya tabbatar da cikin tambayoyi da yawa ya ka samu wani wanda ya san wannan bawan allah da ya muna takarda ya da awar annabta an san wani wanda ya san shi ina so in gamu da shi aka yi katar abu sufiyan in harab shugaban ƙurashawa ya fito daga sham wajen matauci da yake wanda ya san sham za mu ce syria palestine da wanda ya san a yau za mu ce kudus ko betul maqdis an yi katari abu sufiyan ya fito da kasuwa ya gamu da shi kuma hirakar ya zo kudu an ce ya tsalla ta godiya ga Allah a lokacin na Allah ba shi rinjaye a kan farisa shekara cikin shekara ta bakwai da kenan ya ci ya lokacin kenan lokacin ba lokacin ya gama da farisa ba gaba daya da su biyu ne duniya gaba daya daga farisa sai heru suke kamar amurka da rasha sai ya ce wani mai gomba ne a cikin su ko to su an ta zamanin amur da rum da rum ne da farisa to Allah ya ba a wannan shekara Allah ya ba Farisa ya ba Rum nasara akan Farisa a wannan shekara da ya zo ya yi hajji aka godiya kudi to wannan labarin ya zo yake neman duniya ya zo kusan kasar ta Saudiya ta wanda ya kira ita aka mun aka ga mu wanda ta wannan bawon Allah ina kan gane shi haka dai ka tare mu a takaice daga Abu Sufyan cikin tambayoyi ga Abu Sufyan dan ya gano cewa wannan da ya mai halin shi ai cikin tambayoyi mai tambaya masu bin shi da fauna da masu bin shi manyan gari ne ko masu rauni bal du'afa'un nas ko a mabiyan shi duk masu rauni ne kan yara mata bayi su suka yi yawa ai karshe ya bashi labarin cewa wannan su ne a taba rasul daman sunar Allah cikin bayi masu rauni suka yi imanin manzannin Allah na kina manzo Allah iya san musulunta manyan gari dan mabiya su Allah da su haka ba to akan haka ne su kuma manyan suka ce manzo Allah sallama dan su yaudare shi idan ya za kamar mu kai majalisin ka irin su Khabbab irin su Bilal bayin talakawa mu zo suna wurin su mu zo mu zana ya za a mai ido da su in kana so mu tsagawa to wannan ka kuri fasa mun za su za su majalisin ka za su zama kasa mu za su mu dan bayan mu shaidar wannan isa ce tsagawa ta fara wurin to wannan abun mu za su zama saboda su ci mace ta da'awa su zo kin sai nema su bilal suka dan jinkirta wajen wannan su zo ko da dabara ce an zo ba ku sai ku dawo Allah ya kina da Allah ya kiya Allah bai zama da wani abu ko da saboda zikin su guza da baka dawo Allah ce a wannan zikin ba Allah bai da ba shi ne kai shi umarni wasu da nafsak ka yi haka ba kanka hakurin zama malamin da kuna rabbahu bil gadwal ashi ka yi hakurin zama da wa'annan da suke bautar Allah sahiya da mutunci yuridun wajha kuma suna yi dan neman yarda Allah ka tsaya da su ba ruwanka da zama da wancan mutanen manza ka kage da girman da matsayin su wa'annan su ne mafi alkhairi zama da su mutanen kwarai masu bon ambatan Allah masu ibadar Allah Allah ta ka zamana ka ba zuciya ka ta kai hakurin hakurin zama sun ishe ka baka zama kar ka bukaci zama da wancan yace wala ta'adu aynaka anhu turidu zinata hayatid dunya kada idanka ya tsallaka nan bayi masu rauni kada idan ka ya tsallaka su ya rika hangen wasu na nesa da suna manyan gari kuma da na banza ne kala idan ka ya tsallaka nan, kenan nan su wadatar da kora bayan Allah na kwarai ba ruwanka da mushrikai duk matsayin wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrillah da ka kai da'a eh ka kai da'a ga wanda ba sai shi ba ruwan da ambatan Allah kamar ambatan Allah masu ban Allah sai da mace masu ambatan Allah sai da mace kula da wani suke gafarin duba ruwan ambatan Allah ka wurai ba kakka musu da'a kin abin da suke nema kakka yarda kakka ba su goyon baya ko da wa'annan matsaloli wanda kenan wala ta man aka sanna qarba an zikrina wanda ba hawa wanda zuciya ba ruwan da ambatan Allah kuma san zuciya kura abin da ya musu daɗi suke bi ra'ayi suke bi wa karin amru furda wanda al'amarin shi da aikin banza ne kullum ake ba kai shari'a suna kan aiki na banza na sa ma shari'a haka ne wannan ba ruwanka nan Allah na tabbatar da Allah ya yi ta mutumin kwaye a wajen Allah mutumin kwaye a wajen Allah duk irin karkancin shi ya kai mutane duk mutanen banza ba ruwan Allah da matsayinka da kyanka da wane in zai baka ban Allah mutumin misalin zarki ba labarin cewa rubba asha as'aghabar dukun bil abwab da mace da yawa mutum gashi nan fada fada babu ba wata tagara a jikin shi babu ta tuwa kirci a gare shi annabi ce inda za shi gidan wani za a turo za a mai mai kowa kai ba mai ko amma ce wallahi la qasama la qasama lillahi la abaru inda zai rantsuwa ga Allah Allah zai kuka da shi ma'ana inda zai ce wallahi zai mai hayruwa ka gama ruwa mai zai ka fara ko to Allah ce bai bai ka fara ya yi ruwa haka manzo Allah ce akwai bayi na Allah wanda ga ba su ba su tsaya a wajen mutane ba su kima a wajen mutane amma a wajen Allah sama suke ina ki rantsuwa ga Allah Allah zai bai zai ka fara in za a yi abu kuma amma kan labarin ko wani ko wannan ko jira ko da labarin ana zubin nazar an zubin malik an yi magana ɗan uwan shi a halakin shi ko a magin shi ta yi ta cire ta cire haƙori na wata a faɗa aka ce sai an rama to domin duk haka ne a shirin bisun Allah ce ko haƙori da haƙori an zo aka nemi aka nemi su yaye a ba su biya su ce a'a kuma sai an hudu nata ya ce yanzu ba an mata za a hudu wa haƙori haka ne kullum haka sai sun yayi ko suna musu yayi wa sun ta kuma za a hudu mata ce wallah ba za a hudu ba ce wallah ba hudu ba sha wa ɗari da hasarar bai da shara nan da ruba da Allah ne Allah ya hana a hudu magana kenan an je da suka ce mun yayi shi kenan an yayi ko wadda wata ba ta ce a takaice da kenan magana Allah wannan kwarai a dalar misali da yawa na mutumin Allah iya aiki da mutumin kwarai duk mutsayin shi cikin kanci ku na wani mutum kankan sace a wajen amma a wajen Allah ba ruwan Allah da abin shi da abin in dai babu matsayi imani sun shi na abin abubuwan wajen Allah kuma ta ce ya lafi gaba
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا
na'am Allah ce wa qul la haqqu min rabbikum na ba kuskuren cewa wa qul la haqqu wa da gaskiya ba haka ba gaskiya ba ko ta ko da gaskiya da ubangiji ku a magana ba da gaskiya ba cewa wa qul la haqqu al haqqu ce na Allah subhanahu wata'ala ina ba manzon shi umarni ka gaya musu al haqqu min rabbikum wannan hidayen shi ne haƙiƙanin gaskiya da ta zo da kawai shi ne ma'ana magana kenan ala gaba a mamashi umarni cewa ka gaya mutane alhaf kenan ga wata gaskiya ta musamman min rabbikum daga ubangiji qur'ani ke littafi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ba ra'ayi bane ba ba wani ake ba aka zamna aka shawara da wani da wani da wanta da wani duka aka gamu da ɗan giya da karuwa da ɗan ko da aka gamu dai aka yi ko littayi ne daga Allah dina uku littayi akwai mai gusa ke ko anan dina nau gare mu a nijar ma nau gare mu littayi ko masu nau ta nijar daga yanzu ko ta bakwai da wani mace aka yi ko goma sake ta ko ba samun ciwo ya sake ta aka yi suke suna tsarin wani ne to domin bai zuwa daidai da abin da abin da Allah tsara mutane ko da shi mai ɗan uwa ko da kara za a yi misali an an an gani ai na Allah mu ko ba ai na Allah gashi Allah ba ai Allah ba gashi sai amma Allah kara ko sai Allah amma Allah kara ya ce kun yi nan kun yi wannan kun yi wannan har da shuru kun na alƙawarin za a zai to shi ma Allah ai kara mu a zuwa Allah kai a ga abin zai bada mu tabbas yace kenan cewa wannan shi ne gaskiya daga ubangijinku alƙur'ani kenan dan haka wannan ta rage ga mutane ba Allah ba kawa ba faman sha'a fa yu'min wanda ya so dan kai shi imani haka man sha'a ko wanda ya so ka wuce nan ba abin da bane umarni ka kawo da nan da tahdidi ne ba na ba na an maka ka zan zan sadaka yaro ka ki yaro ka je kuma ka zamana to ka yaro wanda yake wawa ne bai hankali yake zamana ko an ce mun zamana amma yaro ne hankali wa ya san ni zamana akwai kashi ni hankali mai hankali ya san da hankali amma hankali ya ce zauna to kenan nan hadis ne kenan ba kana ne dan ka ba zai bi baya kenan wanda ya so ya imani wanda ya so ya kafirce shi da Allah ce inna a'talna lizalimin na mun yi tattalin wuta ga azzalimai mu musu tattali tana nan an shirya kenan ba ga ba ita ba tana an riga an tsare duk abin da kamata a mata an mata kun tana jira eh misali ce shi kashi ya ganta ko misali ce na ga wuta na ga na ga aljanna ko ne na gani iya hudu ba ta ta suka suka yawo ya ru ya kama wa ya rike su je su da zaman kai haka kai rike yace ai wani tsaye wani da zo yace ba abin da an ba ba wani ga wadan ba yace hatta wuta da aljanna na ga su da kuka na nika hannun wannan aljanna ce aka gwada mini sai na ga wani nonon da biyu shi ne sun in turo in ba ku da kuna ce tashi kiyama shi ne na yi wurari ne ba bani ba nonon zabiru ne na aljanna da- da more gaskiya kenan tuna an riga ya an shirya a wuta tana nan ya ce don haka a haɗa bihim suratuwa kuma wuta Allah mata wata ganuwa wani gimshiki wanda ba a shiga a wuta tun shiga ya tsare ba a wuta ba a tserewa shiga ta kama hanyar a tsere na gidan kwasu wa tsere ko a a tana da wani gimshiki wa in yasta su za su gama da kishirwa za su nema ruwa ruwa bilan kishirwa da kama su ya ce yugatu bi ma'in kalmi za masu agaji da ruwa na tagulla ko ta da kakka dalma ka san sai ba dai wanda ba zahin ruwa da dalma ruwa ya tausa a san da gire ko ba san kare ya kuma dogar mai tausa ruwa san da gire ha kuma san da gire da kare da gire ba dai bane ba wanda sa abun abun abun kimiyya da zahin da zahin ruwa daban da kare ba gaba ba a kokarin da bai narkewa ya kai wajen san da gire wutar da gire ruwan kusan da gire ne yawa tausa tabarbar ya tabarbar bai har barbara kenan ba zai mana zafi kaje ke ba mu labari za ta nemo shan ruwa sai a ba ta agajin ruwa mai zahin kalin hudu kamar da ka tagu na kawai kamar dalma yace ya shi wuju za su tunka da sun tunka fuskar su fuskar za ta soye soye gaban za ta soye kamar gashi kun ba mutuwa eh tadbisul sharab Allah ta tur da wannan abin sha na irin wannan wuta Allah wadan irin wannan abin sha ce wa sa'atun murtafaqa mahuta ta yi nan ne wurin hutawarka su ta masu imani haka ka mutafaka su masu imani makoma wurin hutu ya yau haka ka mutafaka su kuma nan sa'atun murtafaka wurin hutawa a ce nan ne karshen ka ka karewa da duniya ba koma wani wurin ayyamu Allah ke ne idan wake ne da wuta tana nan tana jira ƴaƴanta haka aljanna muna haka muna cikin aljanna Allah mun tsare gidan wuta Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Bye-bye.